malam ni ne nake fidda zakkar shanu to ashe akwai manya-manyan hajiyoyi a gaban nan na ban sani ba zakkar shanu ba
to
Allah ƙara arziki ta ce zakkar shanu take cirewa amma wannan shekarar ta zagayo wanda ya kamata a ce shi za ta fitar ba ta da irin mai shekarunsa a cikin shanunta hajiya an gaishe kiran ke daɗe mai shanu shin malam dole sai na siyo irin shi a kasuwa ko kuma zan iya tambayar kuɗinsa na ji yadda ake sayarwa sai na ba da kuɗin ba sai na siyo shanun ba a saniya za ki cire sai ki duba a cikin shanun wanne ne ya kama da shi a daidai wanda shekarun da za ki cire kamar yadda kin riga kin sani alamu yana nuna kina da ilimi kin san nawa ake cirewa ki duba irinsa in akwai ko wanda yake ya dan fishi ba komai Allah zai baki lada ki duba wanda ya fishi a cikin shanun sai ki cire in kuma imanin ki ba zai iya barin ki ba bai kai ba ki tura a siyo miki saniya irin mai wannan shekarun da zaki cire sai ki bayar Allah ya sa albarka malam kawuna ba shi da lafiya shekara takwas yana fama da ciwon jinnu an yi magani an yi amma ba a samu dace ba malam ko da wani taimakon da za a taimaka mana don Allah to kawun naki a kai shi wajen dan uwa malam murshid ko malam awwal imam ɗaya daga cikin limaman waɗanda din limamanmu ne na masu a kai shi a yi bayanin me larurar su kuma za su yi mun magana sai na gaya muku yadda za a taimaka masa Allah ya bashi lafiya Allah ya warkar da shi ke kuma an gaishe ki da kike da kokari kina kula da lafiyar kawunki Allah ya albarka malam da fatan ka tashi lafiya Allah saka amin ya sa haka amin malam ina neman taimakon addu'a ne ina da yarinya mai shekara ashirin tana da ciwon farfadiya wala Allah ce muke mu a sharuwa lafiya ya Allah ka warkar da wannan yarinya budurwa mai ciwon farfadiya Allah ka yaye mata Allah ka bata lafiya Allah ka sa ka fara ne kuma Allah ka bata mijin da zai haƙuri da ita ya aure ta da wannan ciwon farfadiyan kuma Allah ka ba shi lada malam Allah ya saka maka da alkhairi da gidan aljanna alfirdausi Allah ya ji gan iyayenka ya sa aljanna ne makomarsu malam ina da tambaya kamar haka idan kuna ciyayya da mutum ciyayya kuma daman mata suna yin maciya ne a garin nan kun san me maciya kuwa wacce ta kawo abincinta daga gidansu wannan ma ta kawo a haɗa wani gida tab aiko za a ga loma kuwa tab wani ya ce malam mata loma su har kafin hannu ne in ta kifa hannunta za ta ɗebi shinkafa sai ta yi wani lodi kamar kamar motar da take ɗiba wa tifa kaya ta yi haka in ka ga mutum yana cin abinci yana jefa wannan nan dungun hannunsa da haka to wannan mai babban masaki ne wannan to Allah ya sa albarka to bari mutum me za ta ce ana maciya mana ana haɗuwa ana cin abinci tare sai mijinsu yake ɗaukan kayan mutane a dafa to za mu iya za mu iya yi da ita mana mijinta yana cin haram kenan yana wato zalunci ko yana sata ko na kuma tana ɗauko abinci ana ciyayya ko hakan ya haramta a gare mu ko za mu iya ciyayyan da ita to maganar mijinta yana sata wannan fa tabbatar da shi fa yana da wahala yanzu kina gidanki kina gidan aurenki ya aka yi kisan mijin wance barawo ne maganar zargi shari'a ba ruwanta da zargi ba za a yi hukunci da zargi ba in ya tabbata yana yi din to sai ku bata hakuri ku ce wance ai hakuri ku kawo mata dai wani uzuri dai da za ku bata amma fa za ku tsaya gaban Allah ku tabbatar da yaushe ya yi satan da haka abinda ba ku da ilimi ko zargi mutum ya kama bakinsa kawai ka amma matan garin nan kuna da kokari ni gashi ban taba sani ba wallahi to wai sai wacce ta baro gidanta wannan ta baro gidan sai su zo su haɗu a wani gida wato a tuwon dare ake yi babban gida sai a zo a haɗu ka Allah muku albarka ashe dai ina ganin ku banza banza ashe kuma mutanen kirki ne wannan abu ne mai kyau wallahi eh abu ne mai kyau wacce ta dafa kaji a gidanta ta kawo wanda aka kawo mata kawo lake ta kawo mai dan abun ɗanɗano ta kawo mai miyar kuka ma ta kawo ta sa shi a ribibi ya bata Allah ce muke ku da fatan kana lafiya malam ina da marayu suna da sha'awar makarantar islamiyya kuma ba ni da hanyar in sa su ba ni da cin yawan bare na gobe to Allah mana a ce maka mana to a kawo a kawo su yaran marayun maza ne ko mata um, ku kawo yan hizba sai a yi muke interview a tabbatar marayun ne mu ga a wace unguwa kuke sai mu duba makarantar islamiyyar da ta dace sai a sa su amma ba zan ba da kuɗin makaranta a hannunki ba sai dai na ba wa makarantar islamiyya wani wani yaro ya zo ya ce a taimaka masa shi ma maraya ne mai da hali da zai iya makarantar islamiyya ba to za a taimaka sai ce a bashi kuɗin na ci ƙarya kake yi maka isa ba ai an daɗe ana shan wayi za mu kai wa makaranta kuɗi kuma mu kafa doka in kana yawan fashi shekara na gaba ba za a biya ba alhamdulillah yaro ya dage yana ta karatu ya kusa da ci qur'ani akwai iyayen marayun da kasuwanci suke da marayun aje can alalumu aje can alalumu bai da kyau amma dai ki kawo yan hizba ko kuma kafin ku kawo mun su sai kun tabbatar da unguwarsu da gidansu da ubansu ya mutu kuma ku duba mun din ba su da hali dan akwai marayan da zai iya ciyar da bai uba ma kwarai kuwa akwai marayan da miliyoyin kudi aka bar masa bai fita daga sunan maraya ba tabbas kuma ba a ce ba za a taimake shi ba tabbas amma fa yana da kudi akwai marayan da motoci aka bar masa gonaki akwai marayan da gidaje yake da su akwai mareniyar da tana da miliyoyin kudi a ajiye tana jira kawai ta girma ta abin nan to a zo a kawo mana irin wannan marayan a ce mu biya mai kudin makaranta a'a sai a ɗauka cikin kuɗinsa a biya masa sai mu nemi talakawan mu biya musu da fatan kana lafiya Allah ya saka maka da alheri Allah ya ji kan iyaye Allah kai haske kabarin su amin kuma wallahi gaskiyar ki babu baba babu mama wallahi duk sun rasu ni yanzu in naga wanda yake da iyaye ma ni har sha'awa yake ba ni sau da yawa sai mutum ya yi tunani bari ya je gaida babansa sai kaga babu da mahaifiyata tana nan tsohuwata tana nan ai da za ta sha shagwaba a yi kwarai kwarai zan je ne gabanta in sakata in wala yauwa tsirenta ko ba fashi kullum ne tsire ba yamma tana yi mai tuku ba zan ce ka kawo a yanka a kai tsohuwan nan ta ci ta more mutum ya zo ya da tsohuwarsa ya bata bai taimake ta ba me yayi Allah ka ji kan iyayenmu Allah kai musu afuwa ai garin nan kam ni na san da me na shigo garin nan sai dai addu'a ina nan dai ina ta addu'a Allah bani ikon kadisawa wata mura da na zo na diba a garin nan kamar za ta zubar da ni ga zafi a gari ga mura muna nan dai za mu lallaba saura mana bai fi kwana biyar ba mu tafi ƙwarai kuwa insha Allah ya Allah ka ba mu ikon ƙarisawa malam da Allah a taya mu da addu'a ina da wani ɗana ɗan hizba a da yana da ƙoƙari da kuma hazaƙa amma yanzu ya ɓaci ya ma daina zuwa hizban ma gaba ɗaya malam ya taya da addu'a Allah shirye shi to Allah shirya miki wataƙila ya haɗu da abokanin banza ne tunda kika yi kuskure baki hana shi bin abokanan banza ba to dole ki ga bacin rai Allah ya shirya miki shi Allah shirya miki shi malam Allah ya saka da alkhairi Allah sa kana cikin koshi lafiya malam ina neman taimakon addu'a daga gare ka ina cikin matsanancin rashin zaman lafiya da yar uwata babu zaman lafiya a tsakaninmu sannan mijinmu kuma baya ganin laifinta duk abin da take min baya ganin ta yi laifi shi gani yake daidai ne kawai ya ce na haifi 'ya'ya goma da shi amma yanzu uku ne suka rage min to Allah sa dai ba masifar gidan ba ne ya kashe su ‘ya'yanta goma da mijin ‘ya'ya uku suka rage mata da shi kuma ta ce su ɗin ma yana barazanar zai raba da su to kuma ga rashin kulawa na abinci da rashin lafiya ballantana ma sutura kan duk baya yi mini na yi na yi mu rabu da shi ya ce min duk inda zan je ba zai rabu da ni ba kin haɗu da cingam kenan makale mata koran ƙarfe kenan kin san koran ƙarfe in ya rike ka ba mamura a jikinsa kuma yana makale da kai bal Allah ya sawaƙe don Allah malam ka taya ni da addu'a Allah ya yaye min wannan matsala Allah ya gyara miki aurenki Allah ya zaunar da ke lafiya Allah ya sa ta dalilin shirin da za ku yi shine za ki samu kwanciyar hankali ni kan ba zan miki addu'a Allah ya kashe aure ba amma dai Allah ya shirya ko ya gyara ku ke din ma watakila kina da wani mummunan halin da baki faɗa ba yawwa shekara wajen goma sha kuna masifa ɗaya ke ba za ki daina ba in shi masifaffe ne ba za ki daina ba in kishiyar ki tana da faɗa ke ba za ki haƙuri ba ina jin masifar taki nema 'ya'yan duk suka tafi ai Allah ya sawaye Malam da fata an tashi lafiya, Allah ji kan iyaye. Malam tun ina budurwa, ni da mijina aka haɗa mu tun baya da komai. Muna zaune tare da shi har Allah ya hore, ya hore, ya yi aure, yana duka na, ina za ta je koya ne ne ban gane ba dai, bayi da hali, na koma gidan ‘ya'yana matarsa ta kore ni. ma'ana ta yi aure ne a wani gida yanzu e to kuma matar ta kore ta a oke ta koma gidan yayanta tana cin wannan yanayin sai ta koma gidan matar yayanta matar yayan kuma ta har hada ta kore ta ta gamu da muguwa kenan ai malam garin nan ana abubuwa sai dai addu'a matar yaya haba Allah raba ki da sharrin matar yaya to Allah ya sauke muna neman alfarma ka taimaka min don Allah a a sharuwa lafiya ta faɗi sunanta a da sunan babanta to zamu miki addu'a Allah ya baki mafita irin waɗannan matsalolin suna da wahalar sha'ani yanzu kin ga kina da mijinki duka yake yi gashi kuma kin koma gidan matar ya yake shi ma yayan naki bai da ƙarfi a gidansa matarsa ta kore ki ki kokari ya daina dukan ki kawai duk matar da mijinta yake dukanta ta duba me yasa yake dukanta ki daina yin abin da zai dake ki kuma da yazo zai dake ki ki ce dan Allah dan Allah kai hakuri kaka dake ni kai ki daga hannu ma ki ce na tuba na tuba ba zan kara ba kai min afwa oke girman kai za ku yi ko kya je ke ci duka wallahi to ta ce muku ba uwa ba uba dan gidan yayan nata ta ta tafi matar yaya ta koro ta ta ce ta koma gidan yayanta ki je ki ci uban dukan da za a ta dukan ki miji kuma ba imani taimakon da zaki min ki taimaka kafin mu bar garin nan ki tattaro mijin ki kawo min shi gobe litinin ne ko talata ko alamis eh lahadi ko kun san zafin garin nan masu ka manta yau yaushe ne ne gobe yaushe ne gobe ina ga gobe muna da wazi za mu je wani ƙauye ranar litinin ki ce wa mijin naki Allah masa albarka ki ce malam ya maka addu'a wajen karatu Allah masa albarka Allah ya rike hannun nan da yake duka mutane ki ce kuma na ce ina son ganin sa zamu dan gaisa da shi sai ki taho in kika kawo shi sai ki sai ki man haka ki ce malam shine ki nuna min shi zan gane in kika yi haka ki ce shine wannan shine ko da baki ce yana dukan ba tunda kina jin tsoro ni kuma zan rikito zancen zan masa faɗa zan masa nasiha kuma Allah ya sa da zamu yi nasara akan shi ai mata addu'a Allah madaukin sarki ya kiyaye ta da shegen dukan nan da miji yake mata kuma kuma yan matan nan ina muku addu'a Allah ya raba ku da miji mai duka in kika fada hannun miji mai duka zan tausaya miki kwarai da gaske Allah ya yi eh kuma dai dabarun da ake yanzu da yazo zai fara duka sai ki wuf ki shiga daki ki saka sakata ki leko ta window kina Allah baka hakuri Allah baka hakuri Allah baka hakuri idan abu ya gagara in kin ga akwai hanya ko ki ruga da gudu ki ce wa yaro ɗauko min hijabi na kar ki bari a dake ki Allah ƙashin ki bai da ƙarfi ke mace ce in yi an gije ki zaki iya karewa wata ta daga hannu ta ce malam ka ga hannun nan nawa a gurɗe nake na ce me gurɗa ki turmi kika ɗauka ko mace ce duka Allah sawaye Allah shirya Allah ka ganar da mazan nan da suke dukan matansu so insha Allah ta'ala yanzu akwai ‘ya'yanmu marayu da za mu ba su taimako kamar yadda yadda aka saba insha Allah wasu bayan Allah sun kawo ‘yan zannuwan su su ma sun ce a ba marayu akwai akwai ‘yan kuɗaɗe wata ɗari biyar wata ɗari biyu wata ɗari ɗaya wata dubu biyu ta mata kawo ta ce a sa a cikin asusun taimakon marayu da haka yanzu nan insha Allah za mu kira za mu raba musu waɗanda ba su da marayu za su iya tafiya in dai ba suna so su tsaya su gani ba duk wacce ba ta da maraya za ta iya tafiya abinta an gama karatu masu marayun kuma sai su tsaya insha Allah don Allah da mun kira kawai sai sai yarinya sai ta zo ta karba na yan mata za mu bayar yan mata za mu bayar gobe kuma na marayu maza za mu bayar ku ji da kyau yau za mu raba kayan marayu mata gobe kuma za mu raba kayan marayu yara maza da haka gobe kar a kawo matan a kawo mana maza kawai na bani kawai kayan zai kira duk wanda mu kira ke ciki marayu ne ya ta farko ku dora sa ne dora sa ne a dora a zauna karata shi ke zauna mareniya ta farko mareniya ta farko aishatu aliyu unguwar jauro musa ga a tabbata masha Allah ina aishatu aliyu jauro musa to bata zo ba zan ajiye a hawa'u muhammad unguwar tsakiya mai shekara takwas hawa'u muhammad unguwar tsakiya Hawwa Muhammad unguwar tsakiya. Fatima Isa unguwar Bakasi shekara bakwai. Ga a tamfata masha Allah tabarakallah. Salma wada unguwar kan bariki shekara sha uku. Ina hawa bani bani bani. Hawa waye? Ina hawa Muhammad unguwar tsakiya. to masha Allah a takwir salma wada unguwar kan bariki ina take fatima muhammad usman unguwar jaura musa ina fatima muhammad unguwar jaura musa to masha Allah Allah sa albarka a takwir da wata ta ba da ɗari biyar mala Allah mata albarka Adamu Bello Adama Bello unguwar Dondoriya Adama Bello unguwar Dondoriya mai shekara shida ƴar ƙarama ne wannan ina take baiwar Allah Salma wada unguwar kan bariki Aishatu Ibrahim Ungotera Aisha ta Ibrahim Ungwatera. Ina Aisha ta Ibrahim Ungwatera. To, masha Allah, miƙa. Fatima Ibrahim Ungwajewar Musa, shekara takwas. Fatima Ibrahim Ungwajewar Musa, ina take? Ina take? Aisha ta Usman Unguwar Black Market, shekara biyar. Aisha ta Usman Unguwar Black Market. Zara'u yaya Unguwar Huro Yola, shekara sha biyu. Wurgiye. Khadija Kabiru Unguwar Tike, shekara sha ɗaya. Khadija Abdullahi Unguwar Shodari, shekara sha uku. Tana ina. Hafsat Muhammad Unguwar Jero Musa, shekara takwas. Jamila Muhammad Unguwar Jauru Sambo, shekara sha biyar. Ina Jamila? Waye? Ban ji ba. Hafsat Muhammad Unguwar Jauru Musa, Allah ya albarka. Ina wannan take